أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شاب يوغوة رمضان هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1444 wanda ya daidai da uku ga watan hudu kenan ko miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul tauba a jiya mun tsaya wato akan aya wato daga aya ta 42 kenan zuwa aya ta 43 lokaci mun halinsa a yau za mu tashi akan wannan ayar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da manzonsa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ya yi izini ga waɗansu munafukai kafin wahayi ya sabka ya gaya mishi matakin da ya kamata a ɗauka sai Allah ce to Allah ya yafe maka mun faɗa cewa wato cikin at-tahrir wa tanwir ya ce wannan jumla ce musta'nafa istinafan ibtida'iyyan an fara magana ne kuma magana tana da wani saƙo nata na musamman da take ɗauke da shi domin li'annahu gharadul alif wato wato wani wani wata manufa ce ayat ta zo da ita ta daban ina fata an fahimta to me yayi alakata da ayoyin da suka gabata alakata da su shine cewa Allah ya ce in firu ku fita an gane ko wanga umudi ne ga dukkan mu'minai su fita zuwa yaki su je wajen yaki wajahidu bi amwalikum anfusikum fi sabilillah zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun to dama cikin mu'minai mu'minai kala biyu ne akwai muminai waɗanda zuciyarsu har ga Allah muminai ne kuma a baki kuma ko a baka su muminai ne so sannan kuma akwai muminai na zahiri amma kafirai ne a ɓoye su ne munafukai ma'ana bakinsu ne ya yi imani amma zuciyarsu ba ta yi imani ba to sai yanzu da an ka yi umarni a fita sai sun kar haku biyu su munafukai sai suka yi kwancinsu kaga ba su zartar da abin da Allah ya ce ai ba a fita ɗin da Allah ya ce in firu khifafan wasu ƙanan su sai suka ƙiya saboda dama aikin addini suna yi ne don maslaha kansu ba don saboda addinin ba to shi Allah ba da labarin sai ce lauka na aradon ƙariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat alaihim shuqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ba'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadibun kaga su sun yi zaman su saboda wannan aya ta nuna ba su fita ba to kenan za a fahimci cewa waɗannan da ba su fita ba kuma Allah ya yi umarnin aje wajen jihadi to shi manzo shin yana da izinin ya ce ma wani ya zauna bayan Allah ya ce in firu to sai ya yi ma waɗansu umarni na su zauna ajiya mun kawo muku waɗansu malamai suka ce afallahu an kalima abinta lahum fil khuruj kenan Allah ya yafe maka me yasa ka yi musu umarni na fita ma'ana bai dace su fita da kai ba muka ce to wannan ya saba mazahirin aya domin su munafikan fil qu'udi ya kamata a ce zaman su da suka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba su abin nan sai dai in akwai dan su fitattun munafikai waɗanda su dama an hana su fita wajen yaki ina fata an fahimce ko ba haka nan bane duk da yake wannan kuma sai in mun koma kamar a cikin wato suratul fathi za mu ga waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullun tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl ko ba haka ba sai yaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rabi idan talaqtum ila maghanima litakhudhuha dharuna nattabi'ukum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl to waɗannan kaga su in su ne an ka ce fil khuruji in manzo ya musu umurni su fita wanda ana iya cewa su amma waɗanda ake magana kan sunan waɗanda ba su fita ba ne mi yasa kai yi musu umarni wato don kar su fita wato fil qu'udi muqaddara fil qu'udi ya fi dacewa ko mu ɗauki cewa afa Allahu anka lima adinta lahu mi yasa kai musu izini waɗanda Allah ya ce kar su fita kabbari suka fita tare da mu'minai misali su kuma waɗanda fil qu'udi waɗanda bai dace ba ina fata an fahimce ne a ce musu su zauna kan bi musu umarni da su zauna dukkan su sai Allah ya shafe don saboda sun yi shahin fil qu'udi wa fil khuruj mun fahimci wannan da kyau an gane ko lima azinta lahum dan bi kai musu umarni lima nan ma sunanta ma mausuliya mun fahimta akwai ma istifhamiyya mu hattara akwai ma mausuliya akwai ma istifhamiyya an gane ko akwai ma nafiya an gane ko suna nan daban-daban to ita ma istifhamiya da ita da ma mausuliya lamun tana shiga cikinsu to amma idan lamun wata suke kira lamun ta'lil misali idan ta shiga cikin ma mausuliya to ba ta canza mata wasali ba ta canza mata furci ina fata an furci lima kamar yanzu in ka ce ji'itu lima wa'attani na zo saboda abin da kai mini wa alkawali to nan ma wace iri ce mausuliya ce ai lillazi wa'attani to ita ko ma istifhamiya duk lokacin da harafi na jarra ya shiga cikin ta ina fata na fahimta ta sai a shafe mata alif mun fahimta yanzu da kaga afallahu anka lima adinta lahum ai lima adinta lahum ne to kaga ma tambaya ce to tun da lamul jarra ta shiga cikin ta shikenan sai an ka shafe ta wato alama ce ta istifhamiyya ce duk lokacin da harful jarra ya shiga cikin ta a shafe alfin ta amma yatasaalun asalin shi amma yatasaalun yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha fima anta min dhikraha falyanzuril insanu mimma khuliq aslin shi mimma khuliqa ne tambaya ce na fata an fahimta to in ba haka ba mutum ba zai fahimta ba lima adinta lahum dan mi kai musu umurni sai ka gane wato kai musu izini wato ko mu ce mun ce abin da fitowa a fili shi da dauke cewa kai musu umurni da su zauna ko kuma a'a kai musu umurni waɗanda ya cancanta a yi musu umarni da su fita kas su fita sai kai musu umarni su fita mu ɗauki wannan misali tunda waɗansu an ce musu ba a yadda su fita ba ne an gane ko to wannan ita ce istifhamiyar tambaya ne in ka ji an ce alama alama ba a ce alama ba to nan tambaya ce na fata an fahimta kuma wannan lima ɗin cikin qira'at yana da siga guda biyu waɗansu ƙurra idan za su tsaya akan wannan lima in za su tsaya kan sai su ce lim saboda mi saboda an shafe alif kenan yanzu ba a hankalta mu da sai a mata sai a mata sukuni wasu daga cikin qurra kuma sai ka iske sun yi min sun yi mata ha'un imamul bazzi wanda ake kira bazzi in kuna kiran bazzi wanda ya riwaya daga ibnu kathir shi ha'un yake kawo yanzu in zai tsaya akan wannan sai ce afa Allahu anka limah limah sai ya tsaya dan ka gane qira'a shi to wadansu suka ce a wannan qira'a babu ta imamu shatibi da yazo a cikin shatibi ya ce a wa fi ma وممه ثم عمه لمه بمه بخلف عن البزي ودفع مجهلة وفيمه كنا كلمة فيما أنت من ذكراها وممه فلينظر الإنسان مما خلق ثم عمه دكما عم يتساءلون أنا ذي أمه وفيمه وممه ثم عمه لمه عفى الله عنك لما أذنت لهم بمه دكما بمه an gane ko wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyatin fa nadhiratun bima yarji'u al mursalun yace to wa fima wa mimma thumma amma limma bima bi khulfin anil bazzi shi bazzi biyu gare shi in ka ga dama kai sukuni in ka ga dama ka hawo ka hawo on yace wa dafa mujahala ka tunkuɗe wanda ya jahilci wannan kira wanda musulta ba to afa Allahu anka Allah ya yafe maka lima azinta lahum dan mi kai musu umurni hatta kai musu izini kenan hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu waɗansu malamai na tafsiri suka tafi cewa wagga hatta da malaman lugha hatta ce wadda take nuna alghaya in an ce alghaya shine matukan inda abu ya kai iyaka hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu kenan ila an ya tabayyana laka alladhina sadaqu na fata an fice me yasa kai musu izini baka bari ba har masu gaskiya suka bayyana gare ka an gane ko domin mi domin waɗansu daga cikin munafikai sun ce za su zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su tambaye shi izini in ya ce ku yi zaman ku sai su ce to ai shi ba mu izini in ya ce a'a ku tafi wajen yaƙi sai su kirkiro wani uzuri ko ba haka nan bane su haɗu wata dubara su ce wallahi ai matsala kaza gare matsala kaza gare kenan dai tambayar da suka yi ba wai don saboda yiwa don saboda ai musu izini ko an yi musu izini ko ba ai musu izini ba za su ji ba ina fata ana fahimta ta to kenan idan yayi hakuri ya ce musu za mu je wajen yaki tare da ku kaga sai su kawo uzurin su sai a gare munafikai ne sai a huta da su amma da zakkuwa bai ce musu mu fita ba sai ce musu to shikenan na fata an fahimci ni to kaga wannan sai zaman to hatta ya tabayyana laka alladina sadaqu ai ila an ya tabayyana laka alladina sadaqu wadansu malamai suka tafi akan wannan wadansu daga cikin malaman tafsiri sun tafi cewa wagga hatta ta'liliya ce in an ce ta'aliliya wadda take nuna dalilin da yasa aka yi wani abu kina ita ko in mun dauki hatta bi ma'ana ta'lil wato sai mu kaddara wato lamu ta'lili ko ko li ajli kina afa Allahu anka lima adinta lahum min ajli an yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin ko li yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin shi ta zaku ji dan su malamai sun yi fassara ta bambanta saboda harafin yana daukan ma'anoni daban-daban kuma kowace ka dauka ta yi me yasa kai musu izini an gane ko Allah ya yafe maka me yasa kai musu izini da baka bari ba wato izinin nan naka ya kasance dan saboda a san masu gaskiya ne da wanda masu gaskiya ba shi yasa an kashe an tashi ba sani ko mun fahimta ba ko kuwa a kai hakuri ila an yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin hatta ya tabayyana lakal ladina sadaqu har masu gaskiya su bayyana gare ka wa ta'lamal kadibin ka san makaryata nan mu yi hattara akwai abubuwa da ya kamata mu dan kara kaɗan da ya kawo alladina sadaqu sai kawo shi matsayin fi'ili wa ta'lamal kadibin sai kawo shi matsayin mi al kadibin sai kawo shi matsayin mi matsayin suna to shi ko fi'ili yana nuna abu ya faru ko ba ka nan bane shi ko suna yana nufin mi abu ya tabbata to hatta ya tabayyana laka alladina sadaqu masu gaskiya su bayyana gare ka in suka zo suka yi magana suka ce suna da uzuri wa ta'lamu al-kadhibin sai ka gane makaryata don su munafikai makaryata ne tabbaci suke akan karyarsu shine hikimar da sai ya bambanta tsakanin mu tare da cewa ya hankalta mu karshen ayoyi suna karewa da nunun da nunun sannan kuma ya hankalta mu cewa shi munafiki yana tabbace ne akan karyarsa shi ko mumini zai zo ne ya bada uzurin sai ce ina da uzuri kaza inda gaske ne kuma an karba ban sani ko mun fahimta ba shi yasa sai an ka bambanta tsakankanin su mun fahimci wannan ko ha ina fatan mun fahimci dalilin da yasa an ka bambanta tsakanin jumlar ismiya da kuma mi da aljumlar fi'liya to malamai suke cewa wannan aya cikin asbabun nuzul da an ka ce afa Allahu anka sai sun kai riwaya daga Amr bin Maimun suke cewa qala shi Amr bin Maimun ya ce ifnatani akwai abubuwa guda biyu fa'alahuma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗanda manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aikata lam yu'mar fihi ma bi shay'in wato ba a umarce shi da wani abu ba nassi bai zo ba sai ijtihadi idnuhu lil munafiqina ko ba haka ba idinin da mu munafikai wa akhdhuhu min al asara al fidya da kuma ya karbi fidya daga waɗanda suke asara mutanen badar yakin badar da an kai an ka karbi fidya kafin mi kafin kafin a kashe su domin wasu sun ce a kashe sun ce a karɓi fidiya sai an abin da zancen fidiya ya ce tufa an zala Allah sai Allah ya safkar afa Allah an kalima abin talahum hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin wannan asar malaman da suke tahqiqin asa suka ce wato da'ifi na bai inganta ba ma'ana yana da rauni da'if yana da rauni to amma kuma wannan ba shi ke ba wato in asarkin bai tabbata ba lalle waɗanda abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma nasi bai tabbata ba ma'ana ba umurce shi da su ba maganar gaskiya ce kuna fahimta ta ƙur'ani ya tabbatar da ita amma danganta cewa shi ne sanadiyar saukar sai da wannan ga abu ya sauka sannan wannan ayar ta sauka shi ne bai inganta ba domin manzo Allah sallallahu alaihi in ba dai ijtihadin ba da Allah ne ya ce mishi kai musu izini yana dawa ya ce afallahu an kalima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin da Allah ne ya mishi umarni cewa ya karbi fida'u na asra ba wato ya karbi fida'u na asra an gane ko ai da kuma Allah bai zarge shi bai ce ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yusfina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun azim ba sani ko mun fahimta ba da haka sai zamanto yayi ijtihadi ne ijtihadin kuma ya kasance wani lokaci bai dace ba da abin da nasu yake son ya ce an gane ko amma kuma wannan ba a ci mishi sako domin mi domin ijtihadi yayi bai san ko zai dace da abin da nasu yake so ba an gane ko daga baya sai aka saukar da abin da nasu yake so kenan wannan ba saba ma nasu bane malamai suna kiran shi mukhalafatul aula an saba ma abin da shine mafi dacewa ba sani ko mun fahimta ba an saba ma abin da shine mafi dacewa a yi aiki da shi kenan wannan ba kuskure bane ba sani ko mun fahimta ba an gane ko afa Allahu an kalima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lam al-kadibin kafin mu je gaba akwai istinbati na wata mas'ala da Imam Suyuti yayi a karkashin wannan aya yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala afa Allahu anka Allah ya yafe maka lima adinta lahum me yasa kai musu idini yace istadalla biha man qala bi jawazi al-ijtihadi lahu sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kafa hujjar cewa manzo yana yin ijtihadi kafin nasu ya sabka a wani lokaci ba ko da yaushe ba yayi ijtihadi yace sun kafa hujja da wannan aya an gane ko manzo yana iya yin ijtihadi sun kafa hujja da wannan aya don mi sun kace li annahu law adina lahum an wahyin da dai yayi musu idini an wahyin ta dalilin wahayi da aka yi masa lam yu'atab da Allah bai zarge shi ba wastadalla biha kuma ya kafa hujja da wannan ayar inji imamu shafi imamu suyuti man qala wanda yace inna ijtihadahu ijtihadin manzo sallallahu alaihi wasallam qad yukhti tana yawa yi kuskure anan ba kuskure bane yayi yayi ijtihadi kafin nassi yazo ya saba ma al-aula abin da fi dacewa domin abin da ya din ba za a ce ba daidai bane don da ba daidai bane da aya ta zo ta ce to abu kaza ka daina shi ina fata ana fahimta ta walakin na huyu na bahu alaihi bi sur'a sai dai ana iya tambihi a faɗakar da manzo sallallahu alaihi wasallam bi sur'a da gaugawa yace kuma akhraja ibnu abi hatim an aun qala sami'tu bi mu'atabati ahsan min hadha sami'tu wato an fitar daga abi hatim an aun daga aun an gane ko yake cewa qala yace sami'tum shin kun taba jibi mu'atabatin da zargin da aka yi ahsan min hadha wanda fi wannan bada'a bil afwi sai da an ka fara da yafewa ƙablar ma'ata ba kafin a zarge ka kaga wannan shine mi shine wato zargi sai da an ka ce an yafe maka sannan aka zarge ka wanda da za mu yi wannan uslubin da da yau mutanen da muke mu'amala da su da mun samu sauƙin mu'amala idan ya zama to abin an riga an yi an afka ba yadda za a yi a gyara shi sai ka ce to wane an wato an yafe maka amma ga abin da ya dace kai zuwa gaba ga abin da ya dace kai zuwa gaba to mu ko ba mu farawa sai mun fara da faɗa mun ci mutuncin mutum mun yi raga-raga da shi sannan a ce to yanzu ba da aikata sai ka iske laihin da ya yi cin mutuncin da aka masa ya lumka laifin da ya so goma sannan a ce wai yanzu a dawo a gyara mi za a gyara komai ha ba za a gyara komai ba yana da kyau musan yadda zamu awana da mutane in mutum ya yi maka laifi kai ne kake da damar da zaka kwantar da wannan matsala ina fata mun fice ne in mun muna na maka to idan ka mayar da martani shikenan ba ba ba ba mu bin wani bashi amma idan ka jure sai ka nuna cewa ba matsala to a wannan lokacin ne zaka iya nuna min yadda ce a yi ko gobe a wajen accident in kun ga an yi abin da hatsari na mota irin na cikin garin nan da kuke gani to idan da wanda aka yi ma laifin ya bi al'amarin a hankali da za a iya warware matsalar amma da fitowa su sai fara da zaki kaga magana ta ɓaci ina fata ana fahimta ta shi yasa kullum wanda aka yi ma laifi in dai ya bi a hankali to kowace irin matsala ce za a iya warware ta amma idan ya tashi da zafi shikenan papa papa papa shikenan sai kowa ya rasa gaskiyarsa Allah kai mana tsari ina fata an fice to ijtihadin annabawa ma'ana annabawa suna isu na abu kafin nasu ya zo daga baya sai a dawo a ce wannan abin wato ga yadda kamata a yi to kuma wannan sai mun yi hatta yana da alaka da mas'ala guda biyu mas'ala ta farko dan nan bincike ne kana fitar da bincike hiye da bahasi 100 a karkashin wannan gurin an gane ko misali mas'ala ta farko ismatul anbiya shin annabawa ma'asumai ne ba sa kuskure kun ga yahudawa in kun ka dibi littattafansu da kiristoci in kun ka dibi littattafansu irin abin da ake dangantawa zuwa ga annabawa ya yi muji amma mu bai dace ba a wajen mu a aƙida ta addinin musulunci ko da annabawa waɗanda ba annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba bai dace ba musulmi ya taɓa mutuncinsu ina fata an fahimci kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi to ana sai kai bincike ijtihadatun nabi sallallahu alaihi wasallam ijtihadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kafin nassi yazo akwai abubuwan da ya ijtihadi ga wata mas'ala nan afallahu an kalima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin mas'ala ta dake nan ta biyu sai ka dauko wannan ta asara badar ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna arad ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadtum adhabun azim ko ba haka bane da wadansu abubuwa da ya faɗa wadanda aya ta dawo ta ce zancan ashabul kahfi an ka ce to wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت كما كان بني وقل عسى أن يهدني ربي لأقرب من هذا رشدا سيكي اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم دون مسألة أصولية وسنت من ذنبي باسا اجتهادي وسنت سنة اجتهادي أن قال ونكو إرم أبوبون دا النباوة سكي تو ونكو إن كان ديبا تكل التافي الشفاء قاضي إياد ya fitar da babi waɗanda ayoyin da waɗansu ke ɗauka su ce ai annabawa suna kafirta don a wajen waɗansu annabawa suna shirka ko ko annabawa suna iya kafirta su dawo cikin addinin musulunci irin su hashawiyya kadiba cikin al-milal wan nihal da kuma al-farq bain al-firq na Imam al-Baghdadi da sauransu sai su yi annabawa suna iya shita cikin musulunci su dawo ko ko dama da shirka suke yi aiwa wajaraka dallan fa hada da kana batacce kinin kana kai shirka wal iyad billah sai ka karanta ayoyi da abinda malamai suka suka rubuta ka duba wani littafi sunansa tafsiru ayatul aqida tafsiri mai bayanin ayoyin aqida wani malami ne ya shi mujalladi biyu da kuma babi na isma inda ake cewa annabawa sun yi kuskure ko kaza ko kaza sai kaga yadda ake taujihin waɗannan wurare na biyu ijtihadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ijtihadin Abubakar ijtihadin Umar ijtihadin Uthman a zamanin sa yayi ijtihadat sahabbai waɗanda an ka sani da fiqhu ijtihadat kin su ko ijtihadatus sahaba ko ijtihadi na wani malami daga cikin malamai na musulunci ko al-qudama ko al-mu'asirin ko kuma ijtihadi na wata mazhaba ko ijtihadi na wata mazhaba a wata mas'ala bincike nawa zaka fitar ba bincike ɗari ba ne ko hamsin wannan ishtihadat ishtihadat dawabitul ishtihad musamman ba a wannan lokaci da muke ciki ya za a san ka'idodi wanda da ce ishtihadi don ba kowa ne kuma ta yi ishtihadi bai faɗi abin da gida ba a tashi a zuwa hayaniya Allah kai mu tsari to ina ganin wannan aya ya kamata mu barta haka afallahu an kalima abin talahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin amma kafin mu shiga da bayani ana ran hakuri a jiya mun ce a to Aisha ta zo wajen Abubakar karɓar gadonta an gane ko marmakon mu ce fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba to kaga wani wanda bai sani ba tana yiwa shi Aisha zai rikewa ko ko wani zai iya gane tuntubin harshe ne aka yi ko ba haka ba saboda lokacin kana bayani baka hankaltawa fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta zo neman gado ita bata sani ba ya gaya mata daga hadisai kuma sun tabbata amma yan shi'a sun tsaya kai da fata sun ce wai sayyidina abubakar shi kadai ne rawaito wadannan hadisai alhali suna nan barjat saboda ƙarya sannan kuma in shi sai na abubakar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a gado su shi yarsa aisha ba ta aure da wa ba ta aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bai dauka gado ya bata ko ba haka da bane Umar radiyallahu anhu da suke zargi shi ma yarsa tana mi tana aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hafsa ko ba haka da bane to shi ko bai debo gado shi ma ya ba yarsa ba sai ko fita ba shi kuma Uthman ƴaƴa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam biya aura ko ba haka da bane shi ma bai jawo wa cikin nashi ce a bashi kaza duk da ke shi na shirin sun rasu ko ba haka nan bane to amma abin da ya kamata mu fahimta sai su ce ai an bar su cikin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a fitar da shi ba ba a fitar da su ba ko ba haka nan bane sai a ce musu a'a da yar rasu an bar su cikin wannan gida ba dan nasu bane ai matsayin wakafi shi ko to su suka fi cancanta su zama a wannan gidan da suka mutu ba sayar da shi aka ba sai aka sahi cikin masallaci ka huta wawari sa Sulaimanu Dawuda ai Sulaimanu ya gari Dawuda ai Sulaimanu Dawuda kajiya Qur'ani yace haka amma wai an zo wai an ce wai abin nan wai annaba ba a gado su amma Allah ya ce wa waritha Sulaiman Dawud Sulaiman ya gari Dawuda ina fata an fahimce ni kuma Zakariya ya ce fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub kuna ji abin da suke faɗa to kaga in baka san alqur'ani ba sai ka faɗa cikin matsala shi Zakariya da ya ce yarithuni fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub mi da gado ga ali yaqub ilimi da yada addini duke su zai gada wa warisa Sulaimanu Dawud sai ce mi wa qala ya ya ayyuhan nasu ullimna mantiqa tayri wa utina min kulli shay ana zancan abin da ya shafi mulki ne da wani abu inda Sulaiman ake nufin ya gari Dawud shi kadai ne zai gadon sa ba shi kadai ne a dansa ba da haka irin waɗannan shubuhohi ku tashi tsaye dalibai kada a zo wata rana kana dibin kai karatu sai a zo a sa ka gaba in an ka zo an ka sa ka gaba ana tattauna kan mas'ala ta ilimi baka da dalilai sai ka koma zage zage saboda su sun shirya kai baka shirya ba sai ka ce kai ni ban sake tattauna da kahirin banza ba dan can kahiri na ba ba da dalilai dai ana zuwa ka san mushi wani da ya gaji ya gaji da kai sai ce fasikin banza ko kahiran ba mm, ba nan ba nan aka magana ba ba da dalilai a gane hujja da yawan mutane in an ta wajen ba da dalilai sai su kauce ni ban tattaunawa da karamin yaro a ita hujjar da za a ba su a ita ko ita ma yarinya ta ko ba karan bane ni ban tattaunawa da kaza da kaza da kaza mm, wannan duk ba hujja bace abinda ake tattaunawa bako ban tattaunawa da bako a'a ita ku- ita ita ayat qur'ani ita kuma bakowa ce ka gani ban tattaunawa da wanda bai da komai to shi kuma qur'ani shi ko wanda ya wanda ya saukar da qur'ani nan shike da mi shike da sammai da kasai ayat da za a baka ita ba matalauciya bace ban tattaunawa da kaza ban tattaunawa da kaza wannan duk ba hujja bace ba mutane dalili su gamsu shi yasa ɗaliban ilimi in za mu tattauna mu tattauna a matsala ta ilimi ba da dalilai kada mu shiga waɗansu abubuwa waɗanda ba su bane ka ce a'a kaza kaza kaza ka shiga cikin wani abu wanda bai da alaka da hujja wanda shine malaman bahasin ilimi suke kira al-muhajama shakhsiyya sai ka daina tattauna akan maudu'in da ake ciki sai ka koma can wani abu wanda ba shine ake tattauna akan shi ba fir'auna haka yayi da annabi Musa a cikin suratul shu'ara da annabi Musa ya zo da da'awa ya nuna ma Fir'auna shi ba Allah bane mi Fir'auna ya ce alam nu rabbika fina walidan ba mu rene ka ba tun kana dan karami kaga yana so ya nuna mai wai shi karami ne shi babba ne a'a maganar da aka yi kai ka ce kai Allah ne kuma akwai dalilin da ke nuna kai ba Allah bane shine maudu'in da ake akan shi amma sai koma alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta kaji wai ka aika aika aikaka wanda ka aikata wai yana son ya nuna annabi Musa ba nagari bane shi shine nagari shi yasa ma- idan mallami ya aikata makaruhi shi ɗan- shi dan giya misali in ana so a ce mai daina shan giya ko ba haka ba eh ko ko ana so a nuna mai abin nan da kake yi bai da kyau ba wai ana so a'a sai ce ai ai ya taba ganin malam wani ya aikata kaza ko ba haka nan bane eh yanzu an ka ce ba mai zina ka daina yin zina kaza kaza sai ce akwai wani mallami mun ga ba wata mai bara dala 40 wai abin da ke son ya nuna shi su ma mallamai suna ba mata dala 40 40 sadaka ne yalla kilan suna suna lalata da su daga fudu shin hada in ana tattaunawa dalilai ake basuwa ka bani dalili in baka dalili waɗancan abubuwa can daban na cewa wani an ahe shi shekara kaza ko ko ya hito daga kabila kaza ko ya hito daga jiha kaza ko ya yi kaza ko ya kaza wannan duk ba shi ne ake tattaunawa akan shi ba ba sani ko mun fahimta ba ana ba mu je gaba na'am la yasta'dinu kalladina
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم kasance mun ta يترددون ayan nan la yasta'dinu kalladina
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين Na'am, kamar yadda al'ada ta gabata in za mu fassara aya muna farawa ne da tafsiri muka ce na jalalaini. Mu bayyana abin da faɗa ɗaiɗaikun kalmomi saboda mutum koda ba dogon bayani za a yi bai fahimci menene abin da ayar ta kumsa a takaice ba tare da dogon bayani ba. Ya ce cewa la yasta'dhinuka alladhina kenan ba za su yi neman izini gare ka ba alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe fit takhallufi su yi zamansu an gane ko su zamna an sai kawo an mai ainun da nunin kenan su fit takhallufi an domin takhallafa an al jihadi ake cewa an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim su yi jihadi an gane ko bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu mai imani tunda ya san Allah ne ya yi umarni ya ce a fito wajen jihadi sai zai ce ma annabi kai izini ni zamana waye umarci su mumin da su je su yi jihadi Allah ko shi annabi wa- sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waye umarce shi da je shi yi jihadi Allah to shi kenan kuma sai shi maka kai umarni ce ka zamna shi yasa Allah ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim ba za su neman izini gare ka ba an yujahidu kenan an an yujahidu dan kas su yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu wallahu alimun bil muttaqin Allah alimun masanina bil muttaqi da wanda shi jin tsoron sa Allah ya san mai jin tsoron sa ya san wanda bai jin tsoron sa fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa to wannan shine wani kaddibi tafsirin jalalani bayanin da ya kawo kenan amma idan muka zo wajen munasaba tsakanin ayat ibnu ashur yace hadhihi aljumla waqi'atun mawqi'atul bayan wagga jumla ta la yasta'dhinuka sai kai hattara shi yana dibin alaka tsakanin aya da aya da jumla da jumla kenan jumlar da aya ta fara da ita ita yake magana kanta sai ka ce to ai aya ce ba jumla ba yana nufin a'a jumlar da aya ta fara magana kanta wani lokacin sai ya ce hadhihi al-aya wani ce hadhihi al-jumla don kai hattara wani ɗalibi sai ka ji malamin ga ya ce wai jumla wai ina na jumla take ba aya bace kai ko karatun ne bai baka gane inda an ka dosa ba jumlar da aya take farawa da ita ake nufi ban sani ko mun fahimta ba yace to waqi'atun mawqi'al bayan wagga la yasta'dinuka tana matsayin bayani li jumlati hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin kenan tana matsayin mi yassa Allah ya ce mishi wato kada yayi izini an gane ko da kuma wa mawqi'at ta'lil li jumla lima adhinta lahu tana matsayin ta'lili kenan nan wagga aya tana da matsayi guda biyu kamar yana son ya nuna maka akwai wani abu da suke cewa ta'addud na aujuh almunasaba sai ka iske munasaba wani lokacin malami sai ya kawo daya wani sai ya kawo biyu wani sai ya kawo uku to don sai a hankalta in duka munasabat kin suna shiga sai a doke su a yanki da su babu matsala ka karanta littafin almunasabat na Umar Salim Bazmul dan kasar Saudiya ya faɗi ka'idodin da ake bi wajen tantance wannan ilimi an gane ko sannan kuma in ka dubi littattafai masu kula da wannan sai ka iske lokacin sun samu sabani wani ya ce munasaba kaza wani ya ce munasaba kaza idan duka za a iya hada su ba matsala to idan ka diba nan da yace mawqi al-bayan za ta yi bayanin ne la yasta'dhinuka alladhina yu'minu billahi wal akhir domin Allah ce hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin to ya za a yi a gane waɗanda suke alladhina sadaqu wa ta'lamu al-kadhibin gashi la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir billahi wal billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim masu imani ba za su zo su nemi ka ba su dama ba kenan ta yi bayanin mi ta yi bayanin masu gaskiya to in masu gaskiya sun bayyana sai mi makarita sun bayyana ba sani ko mun fahimta ba to abu na biyu kuma sai yace tana matsayin ta'alili lima adhinta lahum dan mi kai musu izini kenan Allah ya hana ma manzon shi shi musu izini yayi musu izini don mi don la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim shi yasa Allah ya zarge ka da wannan izini da kai kuma ya hana maka kai musu izini ya ga, ga dalilin da yasa ya hana maka kai musu izini ba sani ko mun fahimta ba to kaga haka ne ake yi yana da kyau in ka ji magana ka tsaya ka fahimci ina ne ta sama gaba me ake so a ce wannan shine abin da ibnu ashur a cikin tafsirin ya kawo at-tahrir wa tanwir game da munasabat la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim to idan muka zo cikin asbabun nuzul dan in mun faɗi munasaba sai mun zo cikin asbabun nuzul in muka duba masu kawo asbabun nuzul buska asbabun nuzul ko guda ba karkashin wannan don saboda mi saboda ayat tana da alaka da afa Allahu anka kuma tana da alaka da waɗancan ayoyin da sun ka gabata kenan sababin nuzulcin sai zaman tobi ko da akwai shi guda ne in waɗancan ba su inganta ɗin wannan kuma shi ma ai bai inganta ba idan kuma ma ba wannan ba dai ma'ana ta fito fili tunda alqur'ani tunda alqur'ani maganar Allah ce kuma abinda Allah subhanahu wata'ala wato ya faɗa ba a samu mi ba a samun kuskure a cikin sa mun ji wannan ko to sai mu dawo zuwa ga bayani na ƙarshe la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir to anan in ka zo sai ka iske akwai waɗansu matsaloli idan muka duba wannan ayar tana da wani ishkali game da mi game da yadda uslubin larabcinta yake an gane ko uslubin larabcinta da Allah ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim an gane ko an ce to ba sa neman izininka to yanzu nan shin hani ne Allah yayi in hani ne la annahiya tana mami tana fi'li jazma sai a ce la yasta'dhinka to kuma nan ba la nahiya bace wa in kana nafiyan faqad waqa al manfiy to in kuma korewa ne Allah yi to ai abinda Allah kore ya tabbata domin Allah ya ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim masu imani ba za su neman izini ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu izini to ai kuma da yawa daga cikin mu'minnai sun nemi izini kuma an yi musu izini mi le uzurin saboda wani uzuri na fata fahimci to ya an kai haka kadiba cikin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi ya kawo wannan mas'ala to ya an kai kuma waɗansu ne bi izini har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar su yace musu tafi ba kuma har Allah ya sabkar da tuban su kuma ya tabbatar da imanin su dan ya ce laqad taballahu ala nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usra من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا kaga su ma suna daga cikin waɗanda suke masu imani to kuma Allah ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minu billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim ya za mu yi da wannan to malamai sai suka bada amsoshi daban-daban waɗansu daga cikin malamai suka ce to nan wato hani ne Allah yayi amma bi sighatin nafi intabihu kuma ido hankalin ku akwai lokacin da siga za ta zo amma ba ita ake nufi ba kaga nan ai labari Allah yake bayarwa la yasta'dhinuka ba za su neman izinin ka ba ai labari Allah ya bayar alhali ko sun nemi izinin to nan sai waɗansu malamai suka ce hani ake nufi ana iya zakkuwa a bada labari amma hani ake nufi ana iya bada labari kuma umurni ake nufi Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا in an cika kawo ayar da tace mata waɗanda bazan su ka mutu su yi wata hudu da kwana goma sai kawo wannan aya to anan nan babu umurni labari Allah yake bayarwa sai malamai suka ce nan khabarun bi ma'ana al-amr wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan liyatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra to kaga in baka san in kullun zahiri kake kallo sai kai sai ka afka cikin matsala to anan ba irin wannan matsala ce shi ne nan sai waɗansu malamai suka ce da an ka ce la yasta adinuka ba sa neman izininka masu imani to kuma gashi masu imani sun nemi izinin shi to Allah ya ƙarya Allah bai ƙarya sai suka ce to nan labari Allah yake bayarwa amma hani ne Allah subhanahu wataala yi kenan kada muminai su nemi izininka shi ne abin da ake son a ci mun fahimci wannan in kana son ka gane wannan karara ko ma cikin suratul baqara Allah ce zalikal kitabu sai ce mi la raiba fihi kaga nan Allah yana bada labarin babu shakka cikin Qur'ani ko ba ka nan bane wadansu malamai suka ce to nan an samu matsala tun daga shi nan ku mutanen da ke shakka cikin Qur'ani ai suna da yawa tun zamanin annabi akwai masu shakka masu cewa in hadha illa asatirul awwali to ya an kai Allah ya ƙarya kenan wadansu suka ce a'a nan la raiba fihi babu shakka game da alqur'ani sai dai duk wanda kaga yana shakka to shi qur'anin ba matsalar ba daga alqur'ani take ba daga gare shi take hankalin shi ne ya tabu wasu ka ce a'a la raiba fihi nan labari ne ake bayarwa amma hani ne ma'ana kada ku yi shakka a cikin alkur'ani to irin wannan ne la yasta'dhinuka la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa da an ce wato la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim suka ce ibnu abbas an yi riwaya gare shi ya ce mansuha an shafe ta nan sai zamanto ana nufin an shafe ta ko ta fuskar nasku hukumcinta an shafe da an ba da labarin ba sa yi daga baya sai an kai min sai an kai musu izini ina ne an kai musu izini suna kafa hujja da aya innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinuhu innal ladhina yasta'dhinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi sai su kafa hujja da wannan sai to kenan daga baya za Allah ce la yasta'dinuka daga baya sai ya shahi to amma ai wanga labari ne Allah yake bayarwa sai in mun dauki cewa labari ne amma da siga hani labari ne shi labari ba a shafe shi domin Allah baya yin kuskure cikin labari amma hukuncin abinda labarin ya kumsa shine hani to wannan hukuncin da an ka fahimta cikin labarin shine aka shafe in ba haka ba kaga babu abinda zaka fahimta mun fahimta ko sai sun ka ce to an shafe ta waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce abinda ake rufi la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal akhir al-istidhanu fi at-takhallufi anil jihad shine su nemi izini daga jihadi min ghairi uzrin ba tare da uzuri ba ma'ana abinda Allah subhanahu wataala ke son ya ce duk wanda kaga ya nemi ka bar shi ba sai ya tahi wajen mi ba wajen jihadi kuma ba tare da wani uzuri ba to wannan mutum ba mai imani bane shi mumini zai zo ya nemi izini amma da mi amma da uzuri an gane ko in yana da uzuri ai babu laifi ko baka nan bane Allah da kanshi ya faɗi ashabul a'dha laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinin min sabil wallahu ghafurur rahim su ba su da matsala ina fata an fahimci ni to kenan wanda dukkan ga yazo yana cikin ƙoshin lafiya amma ya ce a yi masa uzuri shi ba zai tafi ba to wannan yana nuna cewa wannan mutumin bai da cikakken imani ina fata an fahimci ni to da haka zaka fahimta abin da ake son a ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim to amma kafin mu wuce akwai wata nukta mai muhimmanci ƙarƙashin wannan shine cewa ya ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim to kuma waɗansu ka ce ai an shafe hukuncin wannan aya ma'ana da mi da abin da ya zo a cikin suratun nur inda an ka ce innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu innal ladhina yasta'dinunaka ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulih ya za mu yi da waɗannan ayoyi to anan waɗanda sun ka ce an shafe in ba suna nufin taksisi ba domin in suna nufin shafe hukunci ai akwai matsala duk da yake mun yarda ana iya cewa nan la yasta'dinuka labari ne amma hani ne sai an ka shafe hukuncin da an ka fahimta daga hani to amma duk da haka akwai matsala wace irin matsala akwai shine cewa suratul nur da kuma suratul tauba suratul tauba ta sabka ne bayan bayan suratul nur suratul nur ta riga suratul tauba sauka ko ba haka ba to ya za a yi a ce kuma ayat da a cikin suratul nur ita ce ta shafe ayat da take cikin suratul tauba kaga yana da kyau irin waɗanda an ce nasu kenan in dai ba taksisi suke nufi ba to nasu bai yiwa nasu anan domin mi domin akwai sharadi daga cikin hukunci ya shafe hukunci akwai attarahi wanda zai shafe ya zama to yayi jinkiri ya shafe wanda ya gabata amma waɗansu daga cikin malamai suke ce to amma izinin da ake nufi in ka diba cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a mas'ala ta 127 yake cewa wannan aya tana nuna cewa da Allah ce fa idza sta'dhanuka li ba'd sha'nihim fa'dhan liman shi'ta minhum ga kuma wata aya ta nuna afallahu an kalima abinta lahum ya zamu yi da wannan yake cewa to abinda yake amsa zahiri take shine cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana da damar da zai yin izini ga wanda ya so daga cikin sahabbansa waɗanda suke tare da shi a cikin al'amari jami'a in an ce jami'a al'amari wanda ya haɗa jama'a domin a ba kowane al'amari ne ke haɗa mutane ba akwai lokacin da ake buƙatar jama'a sai sun zo akwai lokacin da ana jama'a mai yawa ake buƙata ba kamar sallar juma'a ta haɗa jama'a sallar idi ta haɗa jama'a an gane ko ko sallar jama'a salloli guda biyar an gane ko ko a taro a wani taro wanda za a taruwa saboda wata mas'ala to waɗannan duka ana kiran su wato amrin jami'in to amma izini na jihadi shine Allah ya bayyana cewa bai yi ma manzo izini ba ya yadda cewa ya musu izini wajen jihadi to dan haka an yi mishi izini ga wasu al'amura waɗanda suka shafi a yi taro a yi kaza a yi kaza sai shi izini ga wanda ajira wanda ke da uzuri amma ga jihadi ba a yarda bai ma mutum ya mutum izini ya tafi ko kuma ce a'a ga jihadin ma ba a yarda ba sai mi sai in ya tabbatar da uzurin da mutumin ya bayar uzuri ne wanda shari'a ta yarda da shi ba sani ko mun fahimta ba in ba haka ba sai kaji an ce to can an hana ma manzo izini nan kuma an ce an yi ma manzo izini kaga wani sai yazo ko da dan qur'ani ne kaga nan sai a rikita shi tunda su cikin hadisi na suka dauko wannan su ce can an ce can can an ce can to nan ba cikin qur'ani ne an ce lima azinta lahum kuma na an ce wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu innal ladhina yasta'dinunaka أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم نكو أنت إذن to kuma can an ce dan miyayi kuma duk qur'ani ne ba hadisi na ba dan qur'aniyun dan haka inda a tattaunawa akan mas'ala ta ilimi ayoyi suna buƙatar a tsaya a fahimce su ba wai kawai a tayar ragagaga ba saboda nan da wani dauko kaya ya kawo ma ita sai ka rikice ka rasa yadda za a yi ina fata an fahimta to la yasta'dhinuka bari mu yi bita ta karshe karkashin wannan aya la yasta'dhinuka ba za su neman izininka ba ko alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadanda sun kai imani da Allah da ranar karshe nan yana nufin wadanda sun kai imani na gaskiya dan munafikai sun ce sun yi imani da Allah da ranar karshe amma imanin su ba na gaskiya bane wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ce mi wa ma hum bimu'minin kenan kaga su ba mu'mine bane dan haka zan ce a ce su mu'minai ne to me yasa ya kawo kuma sila yace alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir domin in ka ga sila tufidu ta'lil tana nuna dalilin da yasa aka yi abu me yasa Allah kire su alladhina yu'minu billahi wal akhir dan saboda ya nuna maka cewa imanin su da Allah da ranar karshe shine ke hana su su nemi wannan izini ba sani ko mun fahimta ba ha an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim waɗansu daga cikin malaman tafsiri a nan sai kayi hattara akwai fassara guda biyu an yujahidu wasu sun kace wagga an an gane ko tana matsayin masdarun munsabik amma ba a kaddara mata lamu kenan la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir fi an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim sai ka kaddara fi shikenan kenan ba za su neman masu waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba za su neman izinin ka ba don su je wajen jihadi don sun san Allah ne ya farlanta musu jihadi ko ba karan bane wa qatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin ko ba karan bane Allah ne ya umarni to don me zan kawo su ce kai musu umarni waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a an yujahidu din nan an gane ko wato nan ana iya ɗaukar ta wato na ne an gane ko za ka kaddara fi da lamu kenan la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir fi alla yujahidu bi amwalihim wa anfusihim waɗanda suka yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba za su nemi izinin ka ba dan kas su yi jihadi shi yasa malamai suka iske sun yi fassara guda biyu wani sai ce to wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza a'a larabcin yana ɗauka fi an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim ko fi alla yujahidu bi amwalihim wa anfusihim mun ji wannan ko sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu alimun bil muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala alimun masani na ko bil muttaqina ga waɗanda suke masu jin tsoron Allah waɗanda suke kuma masu jin tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya bayane su kamar yadda mun kai bayani a cikin suratul baqara Allah ya bayane su sifofin su ayyukan su da yadda ake gane su ba kai na zaka zaka ce ni ina jin tsoron Allah ba ko ba haka nan bane zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin kaji su alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم, المتق... وأولئك هم المفلحون أتكين آل إمران يا فإساشن كما سيفو فينسو dan can bakar ba yana nufin su kadai bane sai ya kara akwai waɗansu wasari'u ko kuma sari'u a wata qira'a ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin ga sifofin su da ayyukan su alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin cikin bakar ya faɗi ayyukansu kuma laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hina al-ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaquna sifofinsu ayyukansu fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ya sanya mu daga cikin masu takawa a duniya da lahira Allah mu je aya ta gaba saboda lokaci ya fara mun halin sa إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون in muka diba cikin jalalaini a aya ta 45 yace innama yasta'dhinuka innama sanidai wato alhasu ne an sha makanci yasta'dhinuka masu neman izini a gunka fi takhallufi an gane ko wato su yi zaman su alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba wato munafukai kenan wartabat qulubuhum shakkat yace zukatansu sun yi shakka irtabat qulubuhum zukatansu sun yi shakka asalin irtabat daga arraibu ne ko ba karan bane arraibu to asalin shiraya bane to irtaya bane an ka ƙara alifu da ta'u to ya zamu yi da shi shi yasa sai kai hattara yanka hurufun ziyada sa'antumuni ha guda goma din nan irtabat kaga rayaba sai a ce irtayaba amma wannan ya'un din sai an kabe da ta'alif sai an ce irtabat kaga din baka sani ba sai ka ce a alif ce sai a ce maka a asalin ta ya'un ne daga arraibu an gane ko wartabat qulubuhum zukatan su suka yi shakka fi dini a cikin addini Allah ce fahum su fi raibihim a cikin wato shakkun su an gane ko wadansu sai ɗemo su an gane ko ya taraddadu na suna kai da kawo sun ka ce ya tahayyaru na suna ɗimuwa shi yasa duk mutumin da bai da gaskiya bai da kwanciyar hankali da kaga mutum komi matsayin shi bai da kwanciyar hankali wallahi ya san bai da gaskiya in kana da gaskiya baka jin tsoron kowa shi yasa kake ganin da kaga ɗanka ko matarka suna ba wani kallo to bincika yadda ka san kayo ta kayo ta banda shi yasa duk wani babba da kuka shina jin tsoro cikin al'umma wani lokaci wallahi ya san bai da gaskiya waɗanda suka gyara alaƙa tsakaninsu da al'ummominsu ba sa jin tsoron duk wani maki da sauran shi ka gyara alaƙa ka da al'umma ka shine mafi dacewa kuma in kai mutumin kirki ne ko a gidanka ka fara kyautata ma matarka da ƴan uwanka da iyayenka yasa wani sai ya zama to indararo ko ba garan ba musan ko musan ko ana cewa indararo ba ka ba gida sai daji duk mutumin da ya gyara alaƙa shi da waɗanda aka tare da shi ba jin tsoron komai ina fata ana fahimta ta turawa me yasa suke jin tsoron duniya saboda sun san sharrin da sun ka shirka sun kashe mutane da dama sun hana ba mutane zama cikin kasashensu sun talautar da kasashe da gangan duk ku aikata wannan sannan ku je ku kwanta duk dan da ya hana uwa ta yi kwana ba zai yi kwana ba yadda kun ka san kun hana duniya ta ji daɗi wallahi ƙarya kuka ku ji daɗi sun sa abin da suka shirya inda ba su shirya sharri ba kullum suna cewa list contre terrorist terrorist wani terrorist akwai ba kuni ba wa yake yin makamman wa yake sayar da makamman wa yake bambardan kasashen mutanen wa yake ba 'yan ta'adda makamman su suna kashe mutane wa yake ba su finansaman da kuɗi wa yake taimaka musu da abinci wani terrorist idan akwai in ba ku ba makaryatan banza mu da hukan Allah Allah kai wani tsalli sharrin su da haka da kyau musulmi mu gaban towa yayi duk mutumin da yake aikata alkhairi wallahi ba jin tsoron komai da kaga mutum na dar dar dar dar wallahi ya san ba gaskiya gare shi ba Allah kai wani tsalli to mai jalali ne ya kawo wannan inda ma yasta'dhiruka alladhina la yu'minu billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun in mun ka dawo cikin ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir yace inna ma yasta'dinuka yace jumla ce musta'nafa jumla ce wadda an ka fara ta isti'nafan bayaniyan wato isti'nafi kamar fara magana bayaniyan amma don bayani dama na ko in yace don bayani yace na sha'a an tabri'atil mu'minina wannan bayanin ya taso asali ne daga Allah ya kubutar da mu'minnai min an yasta'dinu fil jihadi Allah ce ba za su neman ba a ba su dama kenan su je wajen jihadi don sun san Allah ya yi umarni da wannan bi bayanin ladina sha'anuhum al-isti'dan fi hadha sha'an don Allah ya bayyana waɗanda su sha'anin su su nemi izini wa annahum wa annahum alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir an gane ko ko da su ne waɗanda ba su yi imani da Allah da ranar ƙarshe ba fi batini amrihim a cikin bakoyin al'amarin su cikin sukatansu li'anna intifa'a imanihim ko ba haka ba domin idan aka kore musu imani yanfi raja'ahum fi thawabil jihad wannan shi ne sawa Allah ya kore tsammanin su samu ladan ladan jihadi domin duk abin da ba a gina akan imani ba yayi ni ya rushe don haka kasu sa tsammanin za su yaudari Allah don sun ce nan sun yi imani in sun tai can lahira suna da rabu ba su da rabu ko ba haka ba nan dai duniya tun sun ce sun yi imani za su zai amfani su amma a lahira shi yasa in an ka zurar tashi alƙiyama sai su zo su ce a ba su ina ilar ji uwara aku falta misu nura ina fata an fice ni falidhalika la yu'riduna anfusahum lahu saboda ya malin yace to falidhalika la yu'riduna anfusahum lahu saboda sun san cewa ba su yi imani ba ba su yarda da addinin ba ba su yarda da lahira ba shi yasa ba su gitta kansu da jihadi don su gani suka in sun mutu babu aljannat mun fahimta shi yasa turawa da kuke ganin sun damu da duniya suke ta kashe mutane suke ta kokarin sai sun mallaki duniya saboda su musu yadda akwai wata rayuwa ba bayan wannan mu mu da mun ka yadda akwai wata rayuwa bayan wannan shi yasa muke iya hankuri da waɗansu abubuwa masani ko mun fahimta ba to shi yasa munafiki bai gitta kai ne to shi yasa sai an ka kawo wannan aya inna ma yasta'dinuka alladhina la yu'minu billahi wal yawmil akhir duk inda irin wannan ya faru malamai suna cewa tambaya ce aka shafi Allah ya ce la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim ko ba kana bane tunda Allah ya kore sai wani tambaye cikin zuciyarka kana aika tambaya kace to su wane ne suke neman izini sai Allah ce inna ma yasta'dhinuka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir domin shine cikon magana in an kore waɗanda sun kai imani to mafhumuhu waɗanda ke neman izini sune alladhina la yu'minuna billahi wal akhir domin allabina yu'minuna billahi wal yawmil akhir la yasta'dinun to allabina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir humul ladina yasta'dinun ba sani ko mun fahimta ba kuma sai Allah ya sha makance ce inna ma yasta'dinuka waɗanda ke neman izini kadai alhasr wal qasr na ana nufin waɗanda ke neman izini ba tare da uzuri ba amma mu'min ne kamar da mun kai bayani suna neman mi suna iya neman izini amma da uzuri bal ma waɗansu Allah ne faɗi uzurinsu da sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sani habbakin ciki suke yi bu samu damar abinda za su taimaka ba ko ba ka Allah ya ce ba ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ina fata an fahimta to inna ma yasta'diruka waɗanda suke neman izini a wajenka alladhina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir waɗanda ba su yi imani da Allah ba da ranar ƙarshe me yasa sai Allah kawo imani da Allah da ranar ƙarshe me yasa Allah bai kawo sauran abin nan ba abin tambaya ha rukunan imani nawa ne shidda ko to nan kuma biyu an ka kawo alhali ko rukunan imani shidda ne آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ركن إيمان ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إنا كل شيء خلقناه بقدر ركن إيمان شدة تنكم سيكاو بيو يسا با كاو شدة با kaga sai ka tambaye kanka ko kawo imani an kai da Allah ɗaya ɗin yana tare da nawa da biyar ɗin da an ambaci ɗai in ka kafirce ma ɗai ɗin to duka kafirce ma sauran to amma sai kawo billahi da Allah saboda shine tushen imani wal yawmil akhir sai kawo ranar ƙarshe domin yarda da akwai Allah shi ke sa ka bauta ma Allah sannan kuma yarda da akwai sakamako shi ke sa ka yi aiki gwargwadon imaninka da kiyama gwargwadon kokarinka na gudun azaba da kuma kokarinka na yin aiki don ka samu babban matsayi a aljanna to su ko waɗanda 'yan ta'adda Allah ce ba su da imani kinan shi yasa ba su gitta kansu ga halaka shi yasa su abinda sun ka ɗauki jihadi ka taine ka halaka kanka ga banza ka ɗauki dukiyarka ka bayar suna bayar amma ba don Allah ba suna jin tsoron a ce kafare ne a yaƙe su ina fata an fahimci ni shi yasa duk abin da suka yi ba don Allah bane suna yin sallah ba don Allah ba suna ba da zakka ba don Allah ba suna yin kaza ba don Allah ba don saboda musu yadda akwai kiyama ba shi yasa in ka ga mutum bai yi imani da kiyama ba to ƙarshen hatsari kenan duk abin da ke faruwa na sharri yanzu rashin imani da Allah da ranar ƙarshe shine musabbabin shi wartabat qulubuhum zukatansu sun yi shakka wannan ya nuna shakka ina take cikin zuciya take imani cikin mi zuciya shike kafirci cikin zuciya shike hankali ina shike cikin kwakwalwa ko cikin zuciya eh hankali al'aqal cikin kwakwalwa a hankali yana cikin zuciya amma kwakwalwa tana aiki tare da zuciya a falam ya siru fil ardi fata kuna lahun kulubun ya ƙiru da biha au azamin ya sama'u da biha ilimi shi na ina cikin zuciya bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilmi wartabat qulubuhum allati fahum fi raibihim yataraddadun suna kai da kawo cikin wato demo su da sun faɗi wanga abu ɗan anjima su ce a'a ba haka nan na ba ɗan anjima su ce kaza saboda munafinci ne bane da adam ya kwanta zauna lahiya ya ce wi in an jima ya ce no in an jima ya ce kaza kai da Allah ka tsaya ga abu guda ko ba haka nan bane Allah ran makaranta aya ta karshe lokaci ya fara matsuwa walau aradul khuruja walau aradul khuruja la a'addu lahu uddan ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين mai jalalani ya ce walau aradul khuruja in mun ka duba da sun yi niyyar fita ma aka tare da kai la'addu lahu da sun shirya mafitan nan uddatan shiri irin wanda ya dace da ita ya ce uhbatan wato shiri min al'alati ya zama sun ɗauki kayan yaƙi wazzadi da guzuri wanda za a tafi wajen yaƙi walakin sai dai kari Allahun bi'asahum Allah ya kyamaci in bi'asahum zaburarsu fitarsu domin ba'asa shine an tura abu to in ba'asa ka zabura fi'ili mai ta'addi idan alifun da nunu sun kashe sai koma lazimi ina fata an fice ni ba'atha ya tura wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa yajtanibu at to in ba'atha ya tashi da kai ne idhin ba'atha ashqaha to walakin kariha Allah bi'athahum Allah ya kyamaci tashin su ay lam lam yurid khurujahum Allah bai sun su fita fa thabbatahum yace kassalahum sai Allah ya musu kasala waqila sai an kace ai waqila lahum sai an kace da su uqudu ku zauna ku zauna ma'al ƙa'idin tare da masu zama nan ba ana nufin ku zauna zaune saman kujera ba kalima ta ƙa'ada tana nufin zama ƙa'ada tana nufin lazimta ka zo ka tsaya cak wa idgadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital nan ba ana nufin wurin da za a yi zaune ba don in za a yaki ba a yi zaune wurin da za su lazimta to nan uku udu ku zamna gida ba sai kun fita ba shine abin da ake nufi ma alqaidin tare da masu zama shine cewa eh, yake cewa almarda sune mutanen da ba su da lafiya jam'i da marid wan nisa da kuma annisa'u mata to shi annisa'u sai a ce imra'atun imra'atan sai a ce mi annisa'u jam'un ne la mufrad lahu min lafzihi ko ana cewa annisa'a annisa'ani ka taba jin wannan wasibiyan da kuma yara jam'i ne na sabi su ne waɗanda marar lafiya Allah ya masa uzuri mata ba dora musu jihadi ba yara kankana ba dora musu jihadi ba ai qaddara Allah ta'ala zalika Allah ya kaddara musu haka dan Allah ya san ba su da ba su da niyya mai kyau lokaci ya matso ko to bari mu dan faɗi wani abu a gurguje walau aradul khuruja da sun so fita wannan shine malamai suke cewa ilimin Allah dan mun faɗi wannan mas'ala je amma a gurguje sai waɗansu ba su fahimta ba dan mun sha faɗar ta amma dai da yake wani tana yawa karo da farko zai ji ta kamar abin da yake nuna ilimin Allah subhanahu wataala ya gane komai da komai an gane ko sai an kace Allah subhanahu wataala alima ma kana Allah ya san abin da ya wuce sai kenan ko pass da English wa alima ma ya kunu Allah ya san abin da yake kasancewa yanzu present kenan ko present sannan kuma present sannan kuma wa alima ma ya kunu Allah ya san abin da zai kasance gaba shine future ko wadanda ba su da matsala ko future to wa alima ma lam yakun law kana kaifa yakunu abin da ya riga ya wuce bai kasance ba to inda zai kasance Allah ya san yadda zai kasance lau kharaju fikum walau aradul khuruja ko ba haka ba la a'addu lahu udda law kharaju fikum da sun fita kaga ai ba su fita ba ko kuma har kiyama ta tashi har abada ba za su fita ba ko to amma da sun fita Allah ya san da sun da abin zai kasancewa to wa alima ma la yakunu law kana kaifa yakunu wancan le passé impossible ne law kharaju fikum an gane ko to sannan shi kuma le future impossible zuwa gaba bai kasance ba kuma ba zai taba kasancewa ba kuma inda ya kasance Allah ya san yadda zai kasance kiyama ta tsayi yanzu yan wuta za su nemi Allah ya dawo da su a duniya kuma za su nema ba to Allah ya san za su nema zuwa gaba kuma ya ce in sun nema in ya dawo da su ba za su yi imani ba walau tara idh wuqifu ala an-nar فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون da haka ilimin Allah ya kewaye komai dan filozofi da zai zo ko ya ce muku a'a Allah ya san abu a jumlace bai san abu a fayyace kuma a zo a ce mata a'a la mer de science wai ita ce asalin ilimi tushen ilimi a wagga mer d'ignorance a asalin jahil wanda bai yarda da akwai Allah ba mai tambayi akwai Allah shafitar a akwai cikin filosofi eske dieu exist to ita ko wagga tambaya abu jahal in an kai wagga tambaya sa amsa ta Allah ce wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah lokacin da wannan aya ta sabka abu jahal na rayi an ka ce in an tambaye shi waye ka zai ce Allah kaga shi abu jahal ya tsare mu filosofi karanta mu da aya mu samu da ta sai mu tsaya لو خرجوا, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh